بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin umratul ahkam na al-imam al-allama al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba wancan sati mun tike mun gama babu tashahhud yau kuma insha Allah zamu shiga sabon babi babul witri insha Allah ta'ala mala yace babul witri عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وانا حديثي كما عندما تقريد حديثي عندك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه yake bada yadda ya ga manzan Allah ko yadda ya ji manzan Allah yana magana akan wuturi maganan wuturi wato yana daga cin nafi filu da da manzan Allah ya yi babban magana ya kwadaitar akan akan su shi wuturi ba sabanin wasu nafi filu da suke raga'i to shi wuturi baya cikin wannan raga'i kananan wato nafi filu ya daga cikin manya har ma malamai suna da magana wai ko wajibi ne ko ko a dai a sunna ce mai karfin gaske wato sunna ma ba za a ce mai karfi ba kawai mai karfin gaske kwarai da gaske saboda yanayin da malamai suke suke sabani akan wasu suka ce har wanda ba su ce wajibi bane kamar su imam malik imam malik shi baya cewa wuturi wajibi ne to amma kuma shi yana cewa duk wanda bai yi ba ya kamata a amshi da dai imam malik ina cewa duk wanda baya yi wuturi baki daya to ya kamata a yi masa ladabi kuma shi a wajensa kamar da imamu ibn hazm zahiri ke hikatowa daga wajensa shi yana ganin to ya kamata ma a bade da karɓar shaidarsa to kuma wanda shi ma imamu ahmad shi ma ya faɗi magana ba kwatankwacin wannan imamu ahmad yake cewa duk wanda ya baya yin wuturi to ya kamata ya zama wato rajulus sau wato mutumi ne ba mutumin kirki ba shi yanzu ne babu ahmad wanda ba ya wuce shi ba ba mutumin kirki bane ya kamata ba za a amshi shaida shi ba wannan saboda yana maza Allah ya yi ta maganganu ya kuma ta kwadaitarwa kuma shi ba tun da ya fara yin mutu daina ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa kusan magabata a cikin wannan a cikin wannan al'umma hatta masu mulki hatta magabata wanda Allah ta'ala ya ba su mulki za ka ga an samu ko da kuwa raka ɗaya ne sai sun yi da matsayin mutuli ba su zama kawai su yi mutuli ba kida to kaga wani yana nuna maka cewa wato shi wutulin akwai ba abu ne mai sauƙi ba abu ne da ake bukata lalle mutum ya yi shi kamar da muka fada ya muka ce wutuli ba sai mutum shafa'i ba ya aka ce wuturi to shi cikan ya shiga ciki shi wato akwai malamai da suke ganin cewa ita wuturin wajibi ne kamar su hanafiya da wasu daga cikin malamai da suke ganin wuturin wajibi ne sai ibn zubair ana rubuta wannan daga wajensa shi ba zahirin wanda ake samu daga wajensa yana nuna kamar ya karkatan mace ma wajabci ƙawus ibn kaisan kusan shi ma ko da dai bai ce wajibi bane amma kuma yana yawaita cewa in mutum bai samu yayi yayi wuturin bato mai mai ta ya biya ta to kaga wani yana ce maka cewa wato wuturin ba karamin to magabata tun daga sahabbai da wanda suka bi su ke tawa ba su dauki wuturi a matsayin wani abu da sauki ba shi yasa malamai za mu ga suna yawan wato kamban ba ita sha'anin mutunin nan cewa lalle biyan da mutum zai yi to kada a same shi baya yin mutuni biyan da zai yi ko da ko da raka abu guda ɗaya ce alwutar ita ce tana nufin lafazin yake magana alwutar yana nufin alfar wani abu da yake tilo ko mara kishi yashi shine a shafa a shafa shine kaman cika da nake cewa shi ne kamar cika ko abin da ya zama biyu haka shi wutiri kamar raka a ɗaya raka a uku raka a biyar raka a bakwai raka a tara raka a sha ɗaya raka a sha uku misali duka waɗannan ana kira su wutiri saboda idan aka gama su duka waɗannan sha biyu to za ka ka cike guda ɗaya to ita wannan ta ta mai ce maka sallata zama rukuni baki ɗaya shi sa za ka ji a harshen magabata mu ba kamar da kuka saba faɗa ba ce shafa'i da wuturi su magabata ba sa ba sa cewa shafa'i da wuturi sun suka ce wuturi to suna da wannan wannan salolin da muka yi duka haka suke haka suke dauka an yaro daga cikin wato nasoshi da ake samu maza Allah ya yi ta kwadaitarwa banda shi kansa a karan kansa da ya ta yi kokari yana yin mutumin nan akwai hadisin asu ibn zamra daga ali bin abi talib daga maza Allah yake cewa fa inna allaha witrun yuhibbul witr ubangiji ta'ala shi tilo ne ɗaya ne tak kuma shi ma yana son ibada ita za ta zama tilo wato ɗaya tak wacce take ba ta da mara mara irin wannan Allah ta'ala yana son ta kuma maza Allah haka ya ta kwadaitarwa akan lallai kar a rika samun mutane su yi wannan mutarin ba da wannan hadisi za mu kai talar Abdullahi dan Umar kusan cikan abin da muke cikan abin da ake wato abin da malamai ke fahimta daga aikin manzon Allah na tun da ya fara mutari da shi da sahabban da gudu daina ba kamar yadda na faɗa hatta masu mulki ana samun ba sa daina mutari ba abu bin abi sufyan a lokacin wato mulkin ya masa yawa yanayin yadda wato aka samu fadan daular musulunci a lokacin amma duk da haka zaka gani ko da wai hire abdullahi dan abbas ya zo ya bakunci kai muawiya ya bakunci shi abdullahi dan abbas ya je shamu dan muawiya suka dan hira cikin dare amma tare da haka su zauna da su zauna sun bai zo da ya ce ba zai yi mutunin ba ko da guda ɗaya ne an samu yayi to wannan kaga yana da maka cewa inda maka bata suka dauki wannan mutum ah malan ce an abdullahi bin umar radiyallahu anhu anhu ma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya tada su duka su biyu qala yace sala rajulun nabiy sallallahu alaihi wa sallam huwa ala al-minbar wani mutumi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye shi manzon Allah a lokacin yana kan minbari ma tara fi salatil layl me kake gani gami da wato sallar dare wato ba ni labari gami da sallar dare yaya ake yin ta shine ba ta bi maza Allah nan wato shi wannan bakawai ko kuma wannan mutumi da yazo ya same shi abin da yake yaba shine wato ya gaya miki wani wata shiriya da za ta zama in ya dauke ta ya rabauta qala sai maza Allah yake cewa matna matna sallar dare biyu biyu biyu ce fa in khashiya ahadukum as-subha idan ɗayanku ya ji tsoron wato asuba wato albiji da keto sallawa fidatan sai ya salla sai ya sallaci raka a guda ɗaya fa hau tare da kuma salla sai ta zama masa wuturi akan abin da ya sallata sai ta zama mara a adadin abin da ya sallata baki ɗaya wa annahu kana yaqulu wa manzo Allah ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanya karshen sallan ku za ku yi da dare wato ita ce mara wutirin nan haka wato abdullahi ibn umar ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi farko kaga aka ce sa'ala rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar manzon yana kan minbari nan zai iya zama manzon yana kan minbari ranar juma'a ko kuma ranar juma'a ba ruwaya bata fayyace ba to idan in ya tabbata in an sauran ruwayoyi an tabbata cewa ranar juma'a ce to kaga wannan akwai halaccin cewa idan mutum ya shigo yana da bukata zai iya yi ma wato limami magana sabani idan mutum yana zaune limami na hudu ba kaga ba ce magana ba ce magana ba da dan uwansa amma idan wani dalili ko za a yi wani ruwan sama an fara ruwa to shi kuma ya dan ja hudu mai sani ba ya babu zai yi ke dan matsa ce to liman fa ana kawo ruwa wace wannan babu zai wannan idan wannan ruwa ta tabbata cewa alal mimbar da ake magana wato ranar juma'a eh in ma ba ranar juma'a ba to akwai wasu dalilai da suke karfan wani dalili din cewa idan liman ya yi wa wani mamu magana to ya halitta mamu ya ba shi amsa haka zalika mamu shi ma idan yana bukatar ya liman magana da horon juma'a ce liman na hudu ba to babu ne zai iya yi wannan babu babu matsala wannan sai zama wato akwai halaccin magana saboda bukata sannan kuma wannan yana ƙara nuna maka halaccin cewa idan mutum ya zo da wata bukata mai girma to ko da ya ga samun shugaba ko kuma wani malami yana tsaka da karatunsa to ya halatta ya zo ya kawo ya kada wannan karatun ko ya kada wannan bayanin saboda a yi masa wannan bayani mai girma kila wani abu ne na rayuwa ko mutuwa ya kawo shi saboda haka da ya zo ko sai ya tambaya wata kila shi wanda mutum yi hankalinsa yana kan abu da zai wato da abu da zai kara tattara alaka shi tsakanin shi da Allah ta'ala kuma kila zuwa su kenan kila zuwa su kenan kila ya zo daga wani gari to da kai ke ganin kawai manzo Allah yana kan umar nan ba zai tambaye shi kuma manzo Allah sai ya amsa masa mazala sai ba shi asa yake cewa salatul layli matna matna sallar dare biyu biyu biyu ce wato biyu biyu biyu daga ita take farawa galibin barwaita wanda suka ruwaito wani hadisi daga Abdullahi dan Umar haka suka ruwaita shi cewa salatul layli matna matna imamu nafi nafi maulansa haka ke ruwaito wannan ruwaya daga wajensa salim ibn abdullah ɗansa kenan haka ke ruwaitowa abdullahi ibn dinar haka shi ma ke ruwaitowa humayd ibn abdurrahman ibn auf طاووس ابن كيسان عبد الله بن شقيق القاسم ابن محمد da sauran manya-manya maruwaita suna ruwaitowa daga abdullahi dan umar akan salatun laili makna makna sallan dare biyu biyu biyu kusan maruwaita ne masu yawa su uquba ibn hurai da su wato qawus ibn kaisan abu salma da sauransu da sauransu duk ruwaya su ta cikin as-sahihaini tana cikin kuma as-sunan tana cikin musnad Imam Ahmad tana cikin wato musnad na Abi Ibn Abi Shayba da musnad na Abdul Razzaq duka waɗannan duk suna nuni zuwa ga cewa salatul layl maqna maqna haka suka ruwaito daga Abdullahi da Umar cewa Allah ya ce salatul layl maqna maqna amma akwai wata akwai wani ƙari da ake ruwaitowa daga Abdullahi dan Umar aka ce ya ce salatul layli wannan hali maqna maqna sallan dare da sallan yini wato na biyu za a yi da ranar ita ba to duka biyu biyu ce wanda ya rawaito wannan shine Ali bin Abdullah al-Azdi al-Maliki shi wannan Ali bin Abdullah al-Maliki shi kanshi wato amintacce ne malamai sun kun waka kashi kusan a samu kutubus sitta suna da ruwaya daga wajensa sai dai wasu malamai suna suna da tsarin su da amsan wannan ruwaya cewa salatul layli mazalla ya faɗa amma ba salatul layl wannan hari kaga salatul layl wannan hari kusan almaja abla idan masu kusan goma duk surwajo salatul layl matna matna sarki aka samu rawi da dai shi abu tace ne amma sai ruwaito shine wato Ali bin Abdullah al-Azdi al-Barqi yake ruwaito cewa salatul layl wannan hari matna matna saboda haka wasu daga cikin malamai suke ganin wannan kabar ya bauɗe wannan ruwaya ba za ta inganta ba daga cikin wanda malaman da suka rawar na akwai imamu ibn ma'in da kuma da imamu nasai wato da imamu nasai da kuma imamu dara kutubi duka sun yi magana cewa wannan hadisi wannan tsarin da wannan rawiyayi na salatul laili wannan hari matna matna bata inganta ba wasu kuma an samu wasu daga cikin malamai suna ganin babu ne za a iya amsa kuma su imamu ahmad da kuma imamul bukhari da suna ganin wannan ƙari ce daga amintacce za a iya amsa sai dai gaskiya wannan yadda wannan mutum ya saba mutum ba marwaita daga abdullahi dan umar wanda sun bi shi zarata sun bi zama wata kafu a a malamin su abdullahi dan umar suna ta ruwaya a hadisi suna cewa salatul layli masna masna ma shi kadai yake cewa salatul layli wannan hari masna masna to zai ya iya sallama masa wataƙila maganar wa jimhurin malamai da suka illanta wannan wannan ƙari maganar su za ta fi za ta fa'ida na ba za ta cewa salatul layl masna masna sallan dare biyu biyu ce wasu malamai sun kafa hujja da wannan faɗin wannan na mazala cewa salatul layl masna masna akan cewa in mutum zai sallan dare kuma ciki har da a duk dai sallar dare ne hatta sallolin mu da muke na dare daga bayan mai wuturi to duk wannan sallar in mutum zai sai dai fara shi biyu wasu ba da sun karɓi hujja da wannan hadisi akan haka saboda aka ce musu biyu kace ai manzo Allah ya ce salatul layl matna matna salatu salatul layl kaga wannan mubtada ne a larabci mubtada ne matna matna kuma khabar to ka'ida idan ka ce in ka kawo muku ya kuma da habar to kamar ka tabbatar ka wato takaita hukuncin a labarin da ka bayar da labarin da ka bayar wato ce kuma salatul layli mafiya mafiya kamar wai suna manzana nan anan ya ya takaita ya takaita wato hukuncin sallar ne su kar a yi sama da biyu kar a yi uku misali ko a yi hudu ko a suke da biyar ko abin da ya kama da wannan shi ne abin da ibn daqib ilmi yake fada yake cewa salatul layli matna matna da yawa malamai yasu imamu ahmad al-mashhur malhabansa suna hujja da wannan hadisi akan cewa sallah tsintin zai sai da ita bibi me ya hujja kuma ya zaba da hadisi din ban hadisi da suka zo na manzala da yake yin shi kuma wato yake yake zace a sallarsa yakan yi biyar yakan yi bakwai yakan yi wato tara zuwa abin da ya wuce wannan sha ɗaya da sauransu da sha uku so me ya wuce ku suka ce ai wannan wasu suka ce kususiya ce da zai shi kada yake yi wannan ɗaya da wasu kayansa wasu kuma suka ce ai wannan aikin sa ne wancan kuma kaga umarni ya bayar wanda wato ba zai yi malala ya gaya maka ya gaya maka al'umma wani abu ba face zai gaya musu abin da ya fi falala saboda haka dai kowa me ya yi masana maka na cikin falala to jamhurin malamai da su babu shafi'i su ba haka suke kallon abin ba su suna cewa a zana a nan yayi wannan aikin ne saboda dalili guda wato wannan cewa matna matna zana ya ambace shi ne a ba da nuna cewa matnan kadai za a yi ba biyu biyu kadai za a yi ba ko ne ya dauke shi ya fita shi ne saboda shi ya falala mutum ya yi shi biyu biyu cewa shi ya falala wasu malamai sun faɗa ka duka ce salatin laili ka yi biyu biyu to wani ya falala haka wasu ka faɗa saboda wannan hadisi wasu suka ce a mazala ya ba ya falala ne ba abin da ya duba shi ne ya ba shi abin da zai kuma sauki ne zai kuma al'umma sauki kuma kamar yadda aka sani mazala idan aka ba shi zaɓi a kayan abu guda biyu ɗaya ne wahala ɗaya mai sauki ta ya fi zaɓi al'umma sauki wannan kuma ta fi ɗaya da kayan shari'a so da ya fara baka wani abu mai wahala ka ji abin ya maka ya ce ka yi ka a sha ɗaya kawai kawai ka zubo su ka zarce kawai haka to gwara ce in kai ka dan huta wanda zai baka damar numfasawa in ka dan gari ka dan zauna ka huta in za ka dan sharuwa ka je ka sharuwa in wani allon ka ya warware ka je ka sake sa mata alula idan wanda ne ya sanya za ka dan yi wani waya ko za ka dan tuttura sako ko za ka je je waje ka dan sai wasu abubuwa ka je ka babu da ke duk wanda ka ga an baka dama amma an aka ce maka kawai mutum ya sabu zance zai biyar bakwai tara sha daya sha uku kaga wannan lalle zai zama akwai wahala zai zama akwai wahala kwarai da gaske ita shi ta shi ne shi ne muke magana idan zai iya yi to zai to babu zai fiye koyi da manzo Allah shine wanda abin malaman ke faɗa eh wannan da halacci wannan wannan ra'ayi na biyu gaskiya kusan shi yafi daidai saboda ba zai a ce manzo Allah wai ya wai salatul layl matna ba wai ya ce kuma sallar dare biyu biyu za a yi amma kuma shi a same shi galibin sallarsa bayan gibi kuma ka ce wai wannan abu istan falala yanzu kana san ka ce ya bar al-mafdul ne ya bar al-fadil ne yana yin mafdul to ba za ka kula da yi idan ga haka ba idan ma shi ku ya ce ku je ku yi abin da ya falala shi kuma baya yi a zai yi ba saboda haka a nan mazata ya ba ku ya ba mu abin da ya fi ya fi sauki ne shi ko da ma a sallarsa sun da shi ne wuya yake yi kaga shi sai yake yi wato mai wahala abin sa wani lokaci abin ma yake musu tsanani kashe-kashen rayuwarsa kaga lokaci sai ya zama sau da yadda yake jan sallan da tsawo kwarai da gaske ba kamar dubu a haka ba saboda haka ne wanda duk babu duk babu laifi wanda kuma ya ce babu alhafi da ke cewa duk wanda ya ce wai wannan hususiya ce ta maza Allah ta sai ya kawo dalili ba ba a cewa hususiya ta maza Allah a aiki ta ibada sai in kawo dalili to da aka cewa da magana yi cewa salatul laili matna matna wannan yana nuna yana nuna maka cewa daga daga ita ki fara ba kuma ita ce mai sauki da mutum zaka yi wato ko raka abi kai ki ke kai salatul laili sai ka kara kana guda daya ta zama wuturi shi ke naka je kwanta abun wata wannan ta ishe ka kaga ba matsa maka ba mai gowa a ce sai kayi sai kayi bakwai kayi tara kayi sha daya kayi sha uku kayi abin da ma yafi wannan kwarai da gaske duk wanda kaga yana nuna maka cewa addinin musulunci akwai sauki sannan kuma anan kaga maza na ce salatu laili masna masna sai ce biyu biyu biyu biyu bai iyakace ba malamai da yawa malamai suna hujja da wannan hadisi da ire-irensa akan halaccin cewa sallar dare ba ta da iyaka sallar dare ba ta da iyaka illa iyaka ne akwai wani masu cewa ai maza da baya wuce ka sha ɗaya ko sha uku ko abin da ya kama da abin da hadisin aisha ke nunawa kuma za mu zo mu karanta ɗaya daga cikin kusan a nan gaba kusan akwai shi na sun albani ya ɗan kawsa ake ba a wato littafin da ya rubuta musamman akan wannan har yanzu ya ce ya ce ma shi in aka kara din ma to kusan ana neman a yi sai da tsaya a kan raka sha ɗaya to wannan gaskiya a dalili babu wani dalilin da yake nuna haka mazala da farko da ya ce salatu lillahi makna makna kuma sauran magabata da basu fahimci mazala da yake yin sha shi ne yana yin sha ɗaya a nashi sallar kuma sallar shi kaga yana janta yana janta in ma ce zai zai ninka da sha ɗaya to ai sai asibar ta ne sai a sabanta yi tunda mutumin da zai ja ja bakar ya ja ya ja ali imran ya sai ya ja ta kaga abin da ya ja ni sai ja ali imran kaga ya sallar nasu tana da tana da wahala ba kamar sallar cikin sauran mutane ba kuma an samu ubay ibn ka'ab zaman umar ta sallan ya yana yin mutane sallah wato yayi musu sha daya kuma ya musu ashirin da daya kaga wani babu laifi idan mutum sai zai kara Umar ibn Affan da wasu daga cikin magabata an sami sun yi suna yin mali suna daga sallar suna daga sallar zuwa 30 ko abin da yake kama da ga ga wannan yana nuna yana nuna maka cewa magabata ba su fahimci aiki da mazala ke yi da sha ɗaya kamar iyaka yake ba su a cewa yi masu na masu na biyu biyu biyu biyu saboda haka in za ka yi biyu biyu har ka gaji shi ke nan ko za ka yi ba ka iya abin da za ka yi kamar shi shi ke ne shi za a ce a can gaba sai cewa idan ka shi a duk musu subha idan ɗayan ku yi tsoron asuba to sallah wahida sai ya yi guda ɗaya wacce aka zama masa maransa to kaga ma ko ce maka ce maka ake yi in dai baka jin bacci kuma da karfin ka kai sai kanka sai idan ka ga alama asuba za ta yi shi ke ne sai ka sai ka wato wato ka je ka ce sai ka ce sai ka je ka yi barka a guda ɗaya wannan shine kuma gaskiya ra'ayin da yafi karfi akan ra'ayi da kamar da shirin nasa albani wasu da cikin malamai suke kokarin cewa a sai da ayi sha ɗayan mazala baya wuce wannan dan haka ɗan me za a wuce a'a baka baka ba an samu suna wucewa da yawan su suna wucewa bal abin da ma ya tabbata wani lokaci sukan gama suka yi wato nabin gidan in sun yi sai su yi wuturi idan suka yi wuturi in sun tashi kuma wasu wasu sai su ƙara yin in sun tashi sun jin kuci ya ya fita daga idan sun sa da shayi sai su ƙara yin wasu wani biyu kuma to kaga magana ka ce ba za ka iya ka kiske ta su ba tunda ga su wasu suna yi ƙara wani nafi biyu bal wasu ma suna wato warware wani mutum da suka a farkon dare sai su warware shi za mu zai magana a kan wannan masalar shin ana warware wuce ni kuma a warware ba sabai na magabata akwai magana nafin wuce nafin wuce warware mutane kamar da shi da matuka ba mara ba to wasu magabata suna yi in sun tashi su yi mutane a farkon dare saboda suna tunanin ko bacci zai iya rike su to sai to kuma in baccin baccin ya kaura da kada su suna jin nishadi sai su tashi su yi mutane a farkon dare misali misali mu ce bayan isha sai su warware ta su kara ma wata din guda daya eh wannan matsala ce ta sabani akwai akwai magana akan ta na'am saboda haka dai wato sallar dare makna makna gaskiya mata da iyaka kuma wato har har sallar kuma tayammum Ramadan da muke da shi ba wani bai da wani iyaka sai dai kuma abin da yake akwai shi la mutane bi laila ba a yi mutum guda biyu a dare daya ba a yi mutum guda biyu a dare daya in mutum zai zai yi ta sallolinsa ya ji da tashi babu ne amma kai ya yi mutum guda biyu da zan yana cewa la mutane bi laila ba a yi mutum a dare daya saboda haka mutum guda daya ake yi kwarai da gaske ba za ki cewa fa'iza ka shi a haɗi kuma subha idan ɗayan ku yi tsoron asuba sallah wahida to sai sallaci wato raka guda ɗaya ba auta rata da kuma sallaci ta zama ta zama mushi wato ta zama mushi wato wutirin abin da ya sallata ba ta zama mushi ma'ana wannan magabata sun yi sun yi hujja da wannan cewa wato sallah wahida yayi sallah raka yayi sallah guda daya aka ce sallah wahida wato ya raka daya kenan wasu magabata sun yi hujja da wannan akan halaccin yin wutar guda daya ba kawai in tashi kawai na ji ba na na ji ina da wasu abubuwa ko na gaji na ji take na take ne na yi raka daya na raka daya kuma aka ji bacci na ji na kwanciya ta wasu sun saba kamar imamu abu hanifa imamu abu hanifa shi ne saba kan wani yana ganin shi dama shi abu hanifa yana ganin wajibi ne sa yin tafi shi wajibi na farko ya ce wajibi ne sannan na biyu sai ki cewa shi sai da ayi ba za a yi kasar uku ba kai guda ɗaya ba zai yi ba yana cewa wannan ba daidai bane fara fata to amma abin da shi muhammad ibn nasar al-marwazi ke faɗa a cikin wato kitabun mutum kusan imamu abu hanifa shi bai samu kamar sauran malamai malamai irin su imam malik irin su imam al-auzari al-laiki ibn sa'ad da manyan manyan malamai tsalekun sa wanda suka tashi a lokaci da to su yana suka tsaya suka zauna da malamai suka dinga ruwaya hadisai shi bai yi wannan sosai ba eh amma dai Allah ta lafa ya bashi fahimta to su sai saboda ka sai ya zama da tsakanin su akwai isama da malaman hadisi saboda wani lokaci aka samu su koyi su sa hadisi gaskiya duka kuma gaskiya wato idan ka je in tafiya yana musu adalci kwarai da gaske idan ka je kana duba yadda ubangiji ya bashi fahimta to ina tsammani da a cikin dai malamai da ake da suna kurkusa da kurkusa da shi in ba irin su Imam Shafi'i ba gaskiya wato fahimtar Allah ta laya masa a idan fahimta nan shari'a nan in dai zai samu in dai bai kuskure ba to in ya koyi da nasi ya fahimta ko za ka gani dole a sanar masa Allah ta'ala ya wuce fahimta kwarai da gaske Imam Shafi'i na cewa bayan imamu abu hanifa mutane duka iyalai ne akan sa wajen fito wajen fahimtar addini saboda yadda wato ya ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen nuna yadda za a fahimci addini kwarai da gaske to shi imamu shafi imamu abu hanifa shine a nan sai ya saba sai ya cewa a shi ba za a yi sallah wutiri da ka'a ba sai da a fara daga uku karanci sai da a fara daga uku karanci me ya hutarka shi ba wai saboda abin da tashi a garin su galibi imamu abdullahi dan mas'ud a kusan wannan shine fatawa da wasu daga cikin fatawa dan kana kufa shi ne mutane fatawa mutane garin su babu ibnu mas'ud shi baya yin baya yin wato abin da ake mutar daga wajensa shi baya yin wato wuri da da da kai dama ba sabo suka yi ba to amma wannan kaga hadisin yana musu raddi kisa almaru suke cewa wani kudari shi kawai shi ne lam jalis da ulama shi ne je wani malamai ya zauna da ya jira ba ya ji hadisi ba ya kawo sa harshe a kansa aka zaba lokaci aka kawo sa harshe a kansa duk da wani lokaci kuma ba ba da jin daɗi da suke kawo sa harshe musamman malaman hadisi sai ba wani tsari suka kawo sa harshe a kansa gaskiya eh saboda wani lokaci ya ce an samu su lokuta da su sa abu hadisi babu abu hanifa Allah ta'ala ya kansa to ga annabi sai ce sallah wahida ya sallah raka daya kaga sai ina so maka cewa raka ɗaya ma ta isa ko wani shi ake ruwaitowa daga daga manyan manyan sahabbai an samu babu abdullahi ibn abbas ya je garin sham wannan ruwaya tana cikin wato kitabul mutum na almarwazi yana tana cikin musamman ibn abi shayba tana cikin wato musamman abdurrazza da wasu daga cikin manyan manyan kundaye na na hadisi Abdullahi dan Abbas ya je wurin Muawiya ce na khalifa to sai suka da hira hira da dai mu juna cewa haka an dade ba a ba to da aka gama kawai sai sai wato Muawiya tashi sai ka da shi kuma suka ji daga Abdullahi dan Abbas to ai ga kin kai abun bai ya mun dariya raka da yayi raka da yayi ba sai Abdullahi dan Abbas ya ku ya ji ta samu sunna ya dace sunna ya kai ya fahimta ne ya rubuta cewa abin da ake ake so shi ne marama abin da ake so shi ne marama kuma wannan shi da yawa daga cikin fadogoyin manyan sahabbai cewa tana fara ne daga daya to kuma wannan kaga sallawa ne daga tana fara goyon bayan ra'ayin shi saboda haka babu laifi in mutum ya ji ya gani da irin guda daya musamman in muka muka lura cewa wasu da cewa suna ganin ma wajibi ne sallar mutum inda ba shi ne abin da ya fi ƙarfi ba wajibi cewa wajibi ba shi ne abin da ya fi ƙarfi ba wannan magana ta da rauni wanda abin da ta da rauni shine wato abu da aka fito da ɗan wasu daga sahabbai an wato daga Ali bin Abi Talib ruwaya ta cikin musamman Ibn Abi Shayba da musamman Abdurrazzaq ruwaya shi tana cikin wato al-Tibbi dama daga Asr bin Zamra Asr bin Zamra yake daga Ali bin Abi Talib Ali yake cewa wato sallar wutri ba wajibi bane sallar wutri domin ba wajibi bane kamar sallolin farilla sunna ce mai yanke maza Allah ya ya shar'anta wa mutane to amma ne ne kan magabata ba sa da ba sa kin yake ya kamata duk yanda mutum zai yi ya yi da kare kare da bai yi ta ba sai mazala ce fa autar ta lahu ma salla sai ta zama ta wata mazan mushi shafa ta zama mushi wato mara a cikin wato a cikin wato abin da ya sallata kaga wannan yana ƙara ƙarfa maka abin da muka faɗa a baya na cewa wato sallan sallan da dare ba da iyaka mutum zai iya yi yayi yayi yayi yayi in ya gaji kawai sai kawai yayi daya ya je kwanta abinsa wannan babu ne in ya yi guda hudu ne shi kenan sai ya na biyar in ya yi guda shida ne sai ya guda bakwai in ya yi guda takwas ne sai ya tara duwa na babu wannan hukana ya kulu ya ce abu a akira salatukun billahi witra maza da sarsama ya kasance yana cewa ku sanya karshen sallan ku na dare shine witiri to wannan ko kafin nan ba nan da tafai za su shi a harkar subha idan ɗayan ku da ya tsoron asuba malamai suna da magana cewa yaushe lokacin da mutum yake gane ba galibin su suna cewa mutum yana farawa ne bayan isha mutum yana farawa ne bayan isha ko bayan isha ko da kuwa an hada sanda idan an hada sanda ba wai bayan isha ana maganar bayan shafaɗi ba ko da an hada sanda misali wannan da ya samu hada sanda to ana gamawa za ka tashi kawo wato wato ba'adiyan sallar magariba in ka gama kuma za ka kawo kuma ba'adiyar sallar ishanka sannan kuma in ka samu kuma za ka iya cika da wutarka za ka iya wata wutarka babu ne wannan haka malamai suka faɗa to shi ne suka yi magana cewa to ina ne ƙarshen ƙarshen wato shi wutar da yake zama ya fita kaga a nan zahirin ruwaya shi ne kai za ka ce a hannu kuma subha idan ya yi tsoron asuba asuba shi ne wato cetowa a fitar to wannan shi ne wato abin da yake wato kusan ka'ida da mazala ya bayar duk da kuma an samu wasu lokuta kuma ya halatta yin yin shi bayan asuba ko bayan abin da ya keto ga saboda bukata bukata a kan misali kamar wanda ya bacci matsala ya cewa duk wanda ya bacci daga wutarinsa to in ya farka a sallaci kuma nan babu aya fi yake dama ko wanda ya bacci bai yi sallar farilla ba a haka yake yi yanzu ya manta ya bacci ko kuma jiya ya manta ya manta sai da aka magariba yau ne kira cewa zai mai magariba ba shi in ka shigo magariba su zai yi wani lokaci ka ne a wajensa saboda haka in mutum ya manta bai san da mutum ba bai tashi tunawa ba sai bayan asuba ya halatta tashi yi ba sannan kuma wato ya halatta daga fitowa a cikin kafin wato sun lokacin da wato ake da duku duku mutum bai sallaci wato wannan ɗinsa ba dukkaninsa ba ya halatta tashi yi an samu daga sahabbai aisha ai ka gane mutum da an ce haka take yi eh tsakanin tsakanin kiran sallah da da bayan adane tsakanin kiran sallah da tayar da sallah asuba to an samu ma shi Abdullahi ibn Abbas wasu daga cikin magabata idan suka yi bacci ko suka rakana mantuwa ko bacci ko wani abu sai daga baya ta kubuce musu to suna zuwa kuma sarama ta eh sarama ta wannan baya kubucewa wai ko da mutum ya sallah asuba sabanin wasu daga cikin malamai da suke ganin idan ya kubuce kawai shi kenan kawai mutum sai ya haƙura akwai wasu daga cikin malamai sai ibn zubair yake cewa in ta kubuce shi kenan sai ya bari in zai rama sai kuma gobe shi wato baya son waya yi ta a bani ba da dare ba eh wannan kuma ba ra'ayi ne kawai duk magabata sun tafi a samu sun tafi akan haka Abdullahi ibn Abbas Aisha da yawa daga cikin magabata idan ka kubuce musu suka yi bacci ko kuma suka rakkana wani abu ya karar da su to da an san an karar da su ko sun an karar da kansu sai su tashi sai su kawo sai su kawo ta ila an fahimci wani abu amma haka wannan in mutum kawai yana nan da zai kawai da abinsa sai bane sai da abin da ke to kuma aka tashi aka tara sallah to shi kenan shi yanzu kan kaga bai da wannan rukusa idan wannan rukusa ana maganar wanda shi ya riga ya ya bai samu ya yi ta bane ya rabkana ko saboda bacci ko abin da ya kama da to yanzu idan mutum ya bacci ita shi dawa ba sai bayan wato lokacin sanar walha misali da shi nawa ba cewa jiya ban yi ban yi sallan sabotiri ba sai lokacin da zai sallan walhasa sai ya tuna ko kuma a sai lokacin da ba a yi sallan nafila ba ila lokacin lokacin da bayan wato sallan asuba sai ya tuna to ya zai yi wasu malamai suna cewa ya barta sai wato idan rana ta riga ta dan fito ta dauko kunnan to shikenan sai ya mai ta zama cika kaga kamar suna ci bade kusan wahala kuma kuma take to amma dai gaskiya za ga hadisin maza Allah ba ba haka yake nuna ba maza cewa idan ɗayan ku yayi bacci daga wutarinsa in ya manta kawai kayan kuma wannan shi zahiri ake sahabbai da ka duk lokacin da ka tuna kamar yadda lokacin sallan farilla ka idan ka tuna ta ita ma kai ma haka kake mata ba ka jira ka ce wani lokacin nafila ne ko wani lokacin nafila saboda wannan wani abu ne da ka samu yin ta wurin ka ne wani abu ne da ka samu yi ko nan ta wuce maka ya hanta ka je ka riske kayan ka a da ma wuce zai shiga sallan asuba a misali zai shiga sallan asuba tunda ai sallan asuba ita ta sai bayan kan sallan asuba sai yi ta sai dai akwai lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya gwada ya tashi daga da Araba tashi daga bacci ruwa suna cikin musar da Barza ya ce ma wani maulansa je ka duba min ga alheri yake fuska ya ce a ai amma ba sannan Abdullahi ibn Abbas ya tashi da Araba ta bai sami sallar bashi sai za ya kawo ta sannan kuma sai ya sallar kuma asuban sa wato kaga wani wannan akwai wa akwai sai akwai sa'a akwai yalwa da abin miki shi ɗaya ne yawa in goma sai ma haka za ka tashi a aisha ma haka kusan ai haka take yi duk wannan babu ne a da kusa maza da cewa ij'alu akhir salatukum bil layli witra ku sanya wato karshen sallan ku da dare wutiri to kaga anan maza da kamar yana cewa a zahirin waya idan kai wutiri to karwan ka gama sallar ka ka kulle eh wato ga kamar kamar kana cikin wani abu kana cikin wani abu a intanet in ya sami ka ka gama kanka ko baka gama ka gama to kaga zahirin wayar muzana cewa ya sanya ƙarshen sallan to yanzu misali idan na riga ne wuturi saboda ina ganin kamar haka ce yanzu da misali ana gama sallar isharar sai tashi da wuturi wataƙila na yi na yi aikace aikace da yawa to kuma da nace kuma gida kuma sai kuma ban jin gajiya kuma bacin ma ya kawar da ido to ai ka aikin na dakuwa ba ba za a ce za a aikin mata ba ba za a ce za a aikin da aikin banza ba da aikin kishiya ba wani aikin kishi za a yi su kaga wannan wasu malamai suka fahimci cewa a in ka tashi kawai shi kenan ai ne ka kulle ka kulle to wannan gaskiya magana ce mai rauni cewa za ka yi amfani wannan a kimiyya da za ke magana yana magana karshe ne a galibin al'amari galibin al'amari idan ka yi mutum yi shi kenan ka gama bacci za ka ɗanyi ka ɗan huta sannan kuma ka za ka tashi amma ba a nuna in kai mutum shi ke na kuma za ka iya sake yin sallah sabon su zanta ta sabon inda wani abu kawai da aka samu a wajen shi ne sun yi saɓani wajen sun wutar za su warware shi da kuka za su gini a kansa ne shi ne kawai suka saɓani amma abin da aka samu daga sahabbai abdullahi dan umar aisha abdullahi dan abbas ku sauran manyan manyan sahabbai abin da aka samu a wajen su shi ne idan suka tashi bacci ya yi kaura a iyansu suka ji nishaɗi suka tashi ba su suna sake yin sallah babu wani da ke a gami da wannan eh to wasu wasu daga cikin magabata sai suka fahimci wannan wannan wato karin mazala ja'alu akhir salati cewa lalle sai dai wutar da ba karshe saboda haka sai sun suka tashi kuma sai suna yin abu da ake kira naqdul witr naqdul witr shine ka warware witr ka warware witr wai kamar wanda aka fi samu yana yin wannan kamar Uthman bin Affan wanda ya ingata daga wajen Tarwan suna cikin akwai muna magana cewa akwai sabani tsakanin malamai akan idan mutum ya tashi zai ya yi wuturi a ban a farkon dare ya tashi da jina shaƙi kuma ga sauran dare sai iya ganin bari tashi ƙare wani lahin jini to yanzu zai yi yini a kan wuturin sa ne idan ya yi kuma kawo kafin yanzu wuturin sa bai zama ƙarshen dare ba ko ko a zai kwance wani wuturin da ya mai da shi cika in ya zo shi kenan sai ya sai daura gaba in ya kusa gamawa kuma sai ƙara yin sabon su so wannan shine wato abin da malamai ke da sabani tsakanin sahabbai wani tun daga sahabbai aka samu sabani akwai an samu Uthman ibn Affan da Abdullahi da Umar da wasu su da kuma wasu daga su ɗaliban su abin da aka samu suna yi idan sun yi wuturi a farkon dare sai suka tashi da cikin daren to in za su sake yin sabon wuturin sai su ƙara yin wata raka ɗaya sai su haɗa tura zaka a ɗayan wutarin can ta wai ta zama suka haka mata fa an yi fa bacci an yi bacci wataƙila an yi magana wataƙila sai da aka sa mata alula kawai kuma in ce za ki dawo ba ya ƙara haɗa wani sallar guda biyu haka ya ce sanar musu ka to da shi ne ake tambayar kusurwa bin akwa ruwaya suna cikin wato musallar na ibn abi shayba musallar na barza yana cikin kuma wato kitabu wutar na muhammad ibn nasar al-marwazi musallar da ingantacce zuwa ga usman ibn akwa yake cewa shi a wajen sa wai ya mai da sallar ne kaga wato ra'ayinsa ne kenan shi ya mai da sallar ne kamar raƙumi wanda yake ya bauɗe daga asalin tawagarsa to da ya yi mota daga wajen tawagarsa shi ne sai ka ɗauko shi ka haɗe shi da ‘yan uwansa saboda sha ruwa ya ci abinci wai abin da kika sai shi ma tun da ita wancan ta ta ta mauɗe to wai ka ɗauko daga zama cika daga masu kamar wata sabo to shi shi ma abu da umar haka ake rubutuwa da daudarsa haka ake mutuwa daga wajen shi yana yin mutumin ba kawai zai tashi ya samu shaɗi kan shi kokari shi sai ƙara yin wani ma in ya ƙara yi sai ƙara yin aka ji aka aka ji aka gaya ma Abdullahi ibn Abbas sai ki cewa da zaka yi al'abu ne yau sai shi ta wannan kawai yana wasa da mutum da zai kawai Aisha ta ma ka ce tace wannan ai wasa ne kawai kike yi saboda to amma da gaskiya an samu gabata suna yin wannan eh bayan hakan da Allah aka samu su daga cikin magabata suna yin wannan musamman da Usman bin Affan da da Abdullahi dan Umar su aka samu sun yi wannan sauran magabata irin su Abdullahi dan Abbas Aisha Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud amma makin Abdullahi dan Umar suke yi Masruk da yazo yace wai wannan wai ra'ayinka ne ko kuwa wannan ra'ayi ne ko kuma ilimi kake da shi ne a wannan abin da kake yi saboda wata abu ya daure iske sai ce a wannan dai ra'ayi na ne wato fahimta ce Allah ta'ala ya bani nake ganin zan tafi akai sau da sai ki tafiya akan wannan fahimta sai sun kawai da suke mamaki shi akan haka wannan ra'ayin kamar ya dan bauɗi kuma a so a masa aka san haka Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas da Aisha su suna ganin wannan wasa ne suna ganin a abin da ya kamata ka yi shi ne ka ci gaba da yin cika cikanka wutirin na sai ta zama ƙarshe na ba ta tana nan dai to amma su abin da ke cewa to idan ka yi cika cika to ai bai zama ƙarshen ba eh to amma ko su cewa to ai kuma Allah ya ce la wuta ni fi laila eh kaga kaga inda malamai ke ke wannan yasa duk wanda ya fahimci wannan ko wanda ya fahimci wannan ba za ka ce masa imam ahmad da ba wanda shi ne mutunta ba amma yake cewa duk wanda ya tafi da aka sun ra'ayinsa kamar da mu ba za mu faɗa wannan ba shi ne ra'ayin mutum ba amma dole ya ɗauki wata ra'ayin akwai akwai wato ya da nazari akwai wato rabo na nazari na duba su sai a ciki da aka yi kyakkyawa gami da wannan ba za ka wannan ba ibnu ibnu muhammad ibnu nasir shi ma yake cewa idan wani ya tafi aka san ra'ayi na to ni ba zan faɗa muku ba amma dai ba shi yake zaɓa ba wato a nan inda inda aka sami abin da ya raba gaddama shine hadisin Aisha yana cikin ato asihai hadisin Aisha tana faɗin sharrin da manzo Allah ke yi daga daga ciki akwai in ya gama wuturi shikenan in sai kare in bayan wasu ɗan lokaci sai kare raka'a biyu to kaga wani nan da muka cewa to idan ka yi cika cikan ba ta kora cewa wato akhiriya karshe cewa wuturin kai ba saboda ita ma za a kowane mutum ta ƙara dawowa gaba Allah ta maka lissafin ka sosai tun daga shi manzo Allah wato ya yi sallar bayan mutum kuma ya yi sallar bayan mutum kuma ka abi to kaga wannan da wanda zai zaka fahimci cewa to ra'ayi masu cewa ne mutum kai mutum guda biya faɗin ya faɗin wani akhiriya yake magana to ana takriban ne lima huwa al-aslam an rinjayar da abin da galibi shi ya faruwa ne amma ba ana magana cewa yanzu idan ka tashi ba za ka yanka abi ba ka abi biyu ba amma dai kamar da suka faɗa wanda ke yake da ra'ayin cewa na kudu witr wato kwanta wannan mara mara din shi yana ganin zai iya yin wannan saboda duba da wasu da suka kawata suka suke aikata haka wannan babu ne amma dai wannan ba zai ra'ayin jumhurin malamai ba sai babu malik sai babu auza'i sai babu ahmad su manyan malamai su babu shafi'i da sauransu duk ba za su gano wannan ra'ayi su abin da suke gani su a hasan al-basri da sauran manyan manyan malamai magabata duka abin da suke gani su abin da suke gani shine mutum ya ya ya ci gaba da cika cikansa wutarinsa kuma yana nan yana nan a haɗe ya fi wuce aure a wuce shahar karfi wuce shi ai ko ba komi ka ga na farko bai wuce guda biyu ba shi da wuce ɗaya yi sai dai kawai abin da za ka ce ya yi shi ne ai ya yi wato bai mai da sannan cikan wutar a ƙarshe ba sai ya ce ba kuma yana da sunna wajen mazan Allah shi kuma yanzu wannan cika cikan na farko kuna ana buƙatar kawo dalilin yin wannan tukuna kaga ana bin bashin dalili to in babu dalilin ijtihadi ne kaga to ijtihadi ba zai daidai da da nasi ba eh kamar da malamai ka cewa idza aka aka faqad baqala an-nazar idan aka samu hadisi to kuma ba magana wannan zai kowa zai aje gani na ne to kuma wannan kaga dukkan su magabatan da ake rawaitowa suna yin wannan warware wannan mutarin da ra'ayi da aka samu suna yi shi ne ƙarshe to a yi ƙarshen wannan ƙarshen da ake magana magana ga shi ma ya warware ta saboda haka ƙarshen da ake magana a shari'a ana magana agalabin abin da yake faruwa ne ya baka labarin agalabi ne ba ya baka labarin cewa wannan umarni ne a matsayin dole sai ka aikata shi ba eh wannan na rubutu wato al-istihbab ne wal aghlab ba wai ana magana maka cewa lalle lalle mutum ya yi shi wannan ba kuma wannan ya fi sauki akan mutum ya wuce guda biyu saboda wannan ya fi cewa kai wuturi guda biyu ya fi fitowa ƙara wannan kuma akhiriya akhiriya ce da suke da za a iya dubawa za a yi wasu tawili da zuka sha ruwan tawili to da aka babu wani abu na kan shi sha Allah to kuna ganin wannan shi kusa shine hadisi na farko lokacin to to to bari mu shiga insha Allah ta'ala sai hadisi na gaba daga Aisha wa an Aisha radiyallahu anha qalat min kulli layl qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwal al-layl wa awsatihi wa akhirih wa intaha witruhu ila as-saha hadisi daga Aisha radiyallahu anha qalat take cewa min kulli layl a dukkan gaffar dare farko tsakiya karshe qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan da an samu yayi mutum duka an samu manzo Allah yayi mutum min awwalil layl a farkon dare yayi mutum wa awsatihi a kashin dare yayi mutum wa akhirih ya kuma ya ya tsakiya kuma ya a kashe wanda ha wutruhu ila saha abinda wutrin da yake zuwa gare shi shine wato zuwa lokacin gaba lokacin wato alhiji zai fito wato shine abinda wutrin da yake zuwa gare shi wannan wasu malamai suna sun yi fasara guda biyu a wannan suka ce ana ana magana wai lokacin ne da manzo Allah galibi ya fi yi shine wato lokaci lokaci yana kai shi zuwa karshen sallah asuba amma wannan ba shine zahirin ba saboda akwai wannan wannan karin wannan waya wanda ha wuta ila sahari an samu wato bayanin ta a sararin hanyoyi ce wanta ha wato fi akhir umrihi wanda ha wuce mu fi akhir umrihi ila saha cewa karshen rayuwarsa abu da tabbata a kai shine ya fi yin shi a karshen lokaci to kaga ba magana ana ba ana magana wai wani lokacin da Allah fara bisa a farko ba daga baya sai kai wutar karshe a yana magana da wutar da sai ya fi shi a karshen lokacin lokacin dare karshen dare a karshen rayuwarsa wannan hadisin Aisha ne take ba mu labari cewa kowanne mutum kowanne mutum ya ga dama a farkon dare cikin dare da dare duk zai iya yin kansa babu wani da aka haka sai dai akwai abin da ake rubuta daga Abu Huraira mazala ya shi ya ba ya ba shi dama cewa ya rika yin sallan mutu duka a farkon dare wasu malamai suka ce saboda shi Abu Huraira da rana ba da aiki sai dai karatu to ya biya ga da ba ga ba mutum ne ba to wani lokaci da cikin yunwa yake dan hada karatun to kaga wani a farkon lokaci da samu ya huta gobe kuma zo da shi miskin nishadi ba su kuma yana yana yin wasu abubuwa haka bara sa wato kamar da babu gaskiya cikin sa wani abu ne lokacin manzo Allah kenan ba fara gaba yayi kudi daga baya ka mutum ya yana gwamna to to kaga duk wanda yake cewa yana da kasala ko kuma yana yin wani yana wasu aikace aikace da ba zai ba shi dama idan ya kwanta tashi ba to kar ya yi kar ya wato ya wato ya kansa da tsaya kawai ya sallan musulunsa ya fiye masa malamai suna ba da ƙa'ida suna cewa al-mafdul muhaqqaq afdal min al-fadil al-mutawahhid wato abin da ya zama ba shine ba shine ba abin da aka ji amma shi kana tabbata za ka yi shi a yanzu shi ya shi ya bai shi ya kamata ka gabatar akan abin da kake tsammani ya fara la ba ka da tabbata za ka yi shi saboda wannan wa'ayi kake yi ba lalle ka iya yin shi ba to ka fara yin abin ka kama wato asalin tafiyar ka hannu shi ya fi daidai akan wato kamar ka ce bari ka ka sa karku ko wani abu inda dai ka kama kawai ka ka kama kayan saboda haka malamai ke cewa ga wanda yake ganin zai tashi mutum yayi a farkon daren ya amma ga wanda yake cewa zai tashi to ya a kasu dare ya fi ko ba komai suka ce a lokacin da ubangiji ke sakowa yana tambayar bayi wace bukata to kaga wannan yana ƙara tabbatar cewa Aisha ta san lokaci shi yabi sannan kuma aikin maza da abin da yafi a ƙarshen rayuwarsa ai ƙarshen rayuwa maza da ya fara aikin sa sannan kuma ya rika zaben abubuwan da suka zama wato wato za su kusanta shi da Allah ta'ala saboda haka abin da ya rika yi a ƙarshen rayuwarsa shine wato ya abin da yake ya zama ya falala saboda haka malamai ke cewa to mutum ya mai da sallar shi ƙarshen lokaci to wannan ya falala an fi son haka an fi son haka amma idan mutum ya kuma ba zai iya yi maka ko tsakiya ko farko ya ga zai iya yi kenan babu babu wani laifi zai iya yi na asahar ana magana kubaila kubaila subah kubaila subhi wato kafin gabda sallar asubah gabda sallar asubah mutum ya ya zama ya ya rufe wannan sallar wannan mutum saboda ba zai kamata a ce mutum yana zama irin shi biyu kawai irin mutum ba sai da ji an kira sallah muka ce haka wannan aikin mutum yayi amma ba tunda ba tunda ma ba yayi ne ko kuma wani abu makamancin wannan to sai a sai a sai a bashi dama akan wannan amma in haka nan ne kawai ya zauna kawai yana yana yin wasu abubuwa kawai sai da aka kira sallar alfijir kuma sai zai sallar ta tashi wuturi ba ga wannan lalle bai kyauta ba bai kyauta ba ta to za mu shiga wannan cikin ina ganin mu bashi ba a gefe yayi ta mutum ba zai ishe mu wannan hadisin akwai dan saura insha Allah sai mu dakata nan abu da muka taji da Allah ba mu lada abu da muka kuskure Allah ta'ala ya yi mana insha Allah babu wata ba sai mu sai mu kira sallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi